ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara tattaruwar mu a wannan masallacin na Masjid Da'wati wal Irshad domin ci gaba da karatun littafi na Sunanu Abi Dawud yau muna 24 ga watan Zulqa'da hijira daga Makka zuwa Madina da hudu ne ko da shidda yau da shidda 26 kenan a watan Zulqa'da hijira daga Makka zuwa Madina 1446 wannan shine darasinmu na 30 daidai a cikin kitabu tahara kahin mu ci gaba taken karatunmu na yau shine nahnu turabu ila turabin narji'u wa biha wa biha subhanallah nahnu turabu ila turabin narji'u وهناك نحصد تحته ما نزرع نعم هكذا البيت kenan wannan baitin guda ɗaya ne tilo wanda ya kumshi wa'azi mai girma maliki cewa nahnu turabu ila turabin narji'u wa hunaka nahsudu tahtahu ma nazra'u yace mu ƙasa ne kuma izuwa ƙasa za mu komawa sannan kuma a cikinta za mu girbi abin da muka shibka wannan baitin yana fassara mu na faɗin allah maɗaukakin sarki min ha halaknakum wa fiha nu'idukum wa min ha nukhrijukum taratan ukhra daga gare ta ita ƙasa muka halice ku kun bayan kun mutu a ciki za mu mayar da ku sannan kuma daga gare ta za mu tayar da ku wani karo na daban a nan mala yake cewa asalinmu ƙasa ne a cikin ƙasa za a samu sannan kuma a cikin kasar za mu girbi abin da muka shibka me yake nuhi da haka wannan yana tabbatar muna da su'alul qabr tambayoyin da za a yi a kabari wanda amsar su ita ce za ta sanar maka da sakamakonka domin ita shi kabari kamar wata muƙaddima ce ta lahira domin kamar yadda manzo Allah ya ba mu labari a kabarin mutum za a nuna masa gidansa na aljanna da ƙarshe kuma a buɗe masa ni'imar gidan tana bijirowa a cikin kabarin nasa sai ya kasance dausayi daga cikin dausayin aljanna haka ɗan wuta za a nuna mishi gidan nashi a bijiro mishi da azabar a buɗe ƙohar zahin na azabar yana bugosa aikin da kai na alkhairi shi zai kasance abokin hirarka har zuwa alkiyama aikin da kai na sharri shi kuma shine zai kasancewa abun tsoro da azaba a gare ka a cikin kabarinka Allah ka ba mu ikon aikata alkhairi domin mu girbi alkhairi a cikin kabarinmu idan ba a manta ba za mu tashi a yau babun fi karahiyati tadafu'i alal imama babi mai bayani akan cewa makruhi ne an kyamaci tunkudaddoniya game da limanci ma'ana a zo za a yi sallah ana wane shiga a haba wane shiga a haba shiga dai kai dai ba da sallah an gane ko tumale ce makruhi ne ga dalilinsa حدثنا هارون بن عباس عباد الأزدي حدثنا مروان حدثتني طلحة أم غراب عن أقيلة imra'atun min bani fazara maulatin lahum wata mata ce daga cikin banu fazara kuma baiwarsu ce an salamata bintil hurri ukhti kharasa anil hurri alfazari qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqulu naji manzon Allah yana cewa inna min ashrati sa'a lallai yana daga cikin alamun tashin kiyama an ya tadafa a ahlul masjidi mutanen masallaci su rika tunkudaddoniya ma'ana ana wani shiga yana a a shiga dai ana wancan shiga yana a wani dai ya shiga la yajiduna imaman yusalli lahum ba za su samu har sai ya kusa ba za su samu limamin da zai musu sallah ba wannan hadisin bai inganta ba an gane da kyau ko amma duk da bai inganta ba akwai aya ta alkur'ani wadda take nuna karhancin haka Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wastabiqul khairat an gane da kyau ko ma'ana ku yi gaugawa a wajen aikin alkhairi fa'un ce ba wani fastabiqul khairat a cikin suratul baqara ku yi gaugawa a wajen aikata aikin alkhairi kenan sai ya nuna a wajen aikin alkhairi ba a son wanga ya tunkuɗa wanga wanga ya tunkuɗa wanga a gaugawa ake so a yi sai idan ka san da wannan shi yi cancanta ba na an zo sallah ka san da wannan ya hika iya limanci to wannan lokacin babu lahi ka ci awa na shiga an gane da kyau ko wannan shine akwai ka'ida suke cewa al-itharu bil qurbi makruhun ka'ida ce al-itharu bil qurbi makruhun ka bar ma wani abun da yake na alkhairi abun da yake na ibada to makruhi ne lokacin sallah yayi ga buta an kawo kuma an tada ikama an baka buta ga hannu sai ka ce awa na bismillah fara to kai makruhi abinda kai bai dace ba da a ce ba a tayar da sallar ba wannan babu lahi tun da ka san dai zaka me zaka samu arwalla kuma zaka samu sallar ko to wannan shine kenan a takaice dai wannan hadisin duk da bai inganta ba kusan muna lokacin a zo musamman an rasa sallah abokai ne an zo za a ba da sallah kowa sai ya kiya amma in sallar azahar da la'asar ce ba a samun mai kiyawa an gane da kyau ko wace sallah ce ake samun matsala sallar magariba da isha'i don mutum ya san asirinsu zai tono wani abokina ne ke ba mu labarin a ango su ke da wani tsoho da liman bai zo ba sai tsoho ya karrafe shiga kuma ba kowanne yake wannan lokacin ba sai a zahar da la'asar wataran liman ya ƙi zuwa aka yi aka yi a lokacin sallan magariba aka yi aka yi tsoho ya shiga tsoho ya ƙi shiga da ƙarshe da ya ga ba sarki sai allah kowa ya ƙi shiga ya tashi ya shiga ina karatun fatiha ma sai a hankali to wannan shine kenan a takaice dai abinda nake ma kan mu nasiha in aka zo za a shiga sallah in dai kai ka san ka iya wanda kake tare da su baka san sun iya ko ba su iya ba kai da ka san ka iya ka me ka shiga dan ka tabar da kanka kuma ka tabar da wa ka tabar da su wannan shine ma'ana ma'ana ka tseratar da kanka ka tseratar da su mala yace babu man ahaqqu bil imama babu mai bayanin waye cancanta da limanci حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا شعبة أخبرني إسماعيل بن رجاء سمعت أوس بن ضمعج يحدث عن أبي مسعود البدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ظل ياتي يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله yana ma mutane limanci wanda ya dace ya ma mutane limanci shine wanda ya hisu karatun alkur'ani za mu gani me ake nuhi ya yi su karatun ƙur'ani wa aqdamuhum qira'atan wanda kuma ya hijimawa yana karatu fa in kanu fil qira'ati sawa'an idan ya kasance a wajen karatu ɗaya suke falyummuhum aqdamuhum hijratan to yi musu limanci wanda ya yi wanda ya hijimawa da yin hijira domin a lokacin sahabbai akwai hijira to akwai wanda sun riga wasu yin hijira to wanda suka riga yin hijira sai manzo Allah ya ce fa in kanu fil hijrati sawa'an in ya kasance a wajen hijira dai suke shekara guda suka yi hijira falyummuhum akbaruhum sinnan to ya musu limanci wanda ya yi su girman shekaru ma'ana wanda ya girme musu kenan wala ya ummu rajulu fi baitihi kada kuma mutum yayi limanci a gidan wani mutum ma'ana ka zo gidan mutum kawai lokacin sallah sai ka shige gaba ba tare da an ce ma ka shiga ba wala fi sultanihi ko kuma inda shike da mulki misali masallaci limami shike da mulkin masallacin kenan kada ka zo dan liman bai zo ba kawai ka shige ba tare da an jira shi ba lokacin da ya dace wanzu Allah ya ce kada kai haka wala yujlasu ala takrimatihi kada kuma a zamna akan takrimatihi ai firashihi am kursiyihi shine abin da yake zama ko abin da yake kwanci kenan kada kuma mutum ya zamna akan shinhida ko kujera ko abin zama na dan uwansa da ya kawo masa ziyara illa bi iznihi sai in shi ya ba sa izini qala shu'ba shu'ba yace fa qultu li isma'ila sai nace ma isma'il ma takrimatuhu menene takrimatuhu qala yace firashuhu shinhidarsa مالك حدثنا ابن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة بهذا الحديث قال فيه ولا يؤم الرجل الرجل في سلطانه kada wani mutum ya yi limanci ga wani mutum a inda shi ne jagora an gane ko? ƙala abu dawud abu dawud ce kaza ƙala yahya alƙattan an shu'ba haka yahya ya faɗi daga shu'ba aqdamuhum qira'atan wanda yi su jimawa yana karatu wannan maganar ta cewa baya halatta mutum ya zo a wurin da mutum shine shugaba ya yi jagorancin sallah in ba da izininsa ba dalili ne akan ka'ida da malamai suke cewa la ya juzu lil ghairi an ya tasarrafa fi milki ghairihi illa bi idni baya halatta ga wani ya yi babakeri ko ya yi tasarrufi da abun da ba nashi ba sai da izinin mai abun ana ganewa da kyau ka zo ka iske velon wani kawai ka ɗoka ka je ka biya ka in kai haka kayi laihi dole sai da ne sai da izininsa ka zo masallaci kawai don lokacin sallah ya sai ka shirya ka ba da sallah kayi laihi manzo Allah ya ce kada kai haka annahyu yaqtadi tahrim hani ne idan kuma aka ce an hana abu ana nuhin haramun ne kai illa bi qarinatin tusrifuhu min al harami ila al karaha sai da abin da yake nuna a makruhi ne ba haramun bane idan yana da kyau muke yayi wannan karambani baya da kyau mala yace haddathana al-hasan ibn ali haddathana abdullah ibn numayr an al-a'mash an isma'il ibn raja'in an aus ibn dam'aj al-hadrami قال سمعت أبا مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث ناجي أبو مسعود ينا بعد الأباري دقى منزن الله إن ونن حديث qala amma a cikin riwayar sai ce fa in kanu fil qira'ati sawa'an idan ya kasance a wajen karatu daidai suke fa a'lamuhum bis sunnah to wanda yahi su sanin hadisi fa in kanu fi sunnati sawa'an idan ya kasance a wajen sanin hadisi ma dai suke fa aqdamuhum hijratan to wanda yayi rigayin hijira walam yaqul fa aqdamuhum qira'atan shi a riwayar sa bai ce wanda yayi hijima yana karatu daga cikin su ba qala abu daud أبو داود رواه حجاج بن أرضاة عن إسماعيل قال ولا تقعد على تكريمة أحد على تكريمة أحد إلا بإذنه kada ka zamna a wurin zaman wani mutum in ba da izininsa ba a takaice wannan hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda ya dacewa ya yi ma mutane limanci shine wanda ya hi su iya mi aqra'uhum wanda ya hi su karatu to malamai sun yi sabani mai ake nuhi da akra'uhum zuwa magunguna guda uku wasu suka ce akra'uhum ai aktharuhum hifzan likitabillah wanda ya yi su hadda mai yawa an gane da kyau ko wasu kuma suka ce a ahsanuhum qira'atan a ma'ana ana nuhin wanda ya yi su iya karatun tana iya wannan ya haddace alqur'ani amma kuma karatun nasa akwai ne akwai kuskure ni na sha wannan na sha ganin wannan so da yawa kaga mutum ya haddace alkur'ani amma in yana maka karatun kur'ani in dai kai ka san ka'idar karatun kur'ani kaman ka liƙe masa baki an gane da kyau ko dan saboda kurakuran da yake yi to shi yasa malamai suka ce a'a ba hadda ba ake dubi iyawa wasu kuma suka ce aqra'uhum yana nuhi ai a'lamuhum bi ahkamihi wanda yi su sanin ma'anan qur'ani domin ba hadda kawai ake ni ake lura ba hada me hada sanin ma'anan an gane da kyau ko to malamai suka ce dukkan wannan yana shiga wanda ya yi hardan sannan ya iya karatun ƙur'anin sannan kuma ya san me ya san ma'anan alƙur'anin wannan shi ne kenan kenan shi ake gabatarwa amma ba ko da yaushe ba ne wa ake gabatar da wanda shi ya iya ƙur'anin sai inda babu wanda dama shi ne asalin limamin da a ce sudais an san su dai shi ko shine shugaban limammai na makka da a ce ya zo wannan masallacin namu an gane da kyau ko malam suleiman hafizahullahu ta'ala yana nan wanda shine asalin limamin masallacin in yana nan to shi malam suleiman shi kamata ya mi ya ba da sallah ba su dai su ba sai in shi ya ce malam su dai su bismillah duk da ko babu ma ba a ma haɗawa ko a wajen iya karatun alkur'ani tunda na san su su duka an gane da kyau ko ba a ma haɗa wajen iyawa amma kuma waye cancanta wanda yake shi ne domin manzo Allah ya ce wala ya umanna rajulun rajula fi sultanihi an gane da kyau ko wannan shi ne kenan idan limamin anguwarku ko da karatun sai a hankali inda ya kazo dole bayan shi zaka mi bayan shi zaka bi wannan shi ne kenan wallahu ta'ala a'ala maliki haddathana musa ibn isma'il حدثنا حماد أخبرنا أيوب عن أمر بن سلمة كو سلمة قال يتي كنا بحاضر منكسنتي أونوري يمر بنا الناس da mutane suke biyawa a wajenmu ma'ana mutane suna bi suna wucewa a wajen namu ma'ana a ƙauyen namu ko kuma a shingen namu ko a zangon namu idza atawu annabiyyi sallallahu alaihi wasallam idan suka taho daga wajen manzon Allah fakanu idza raja'u sai suka kasance idan suka dawo daga wajen manzon Allah marru bina suna biyuwa a wajen mu fa akhbaruna anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala kaza wa kaza sai su bamu labarin cewa ai manzon Allah ya ce kaza da kaza wa kuntu gulaman hafizan kuma na kasance a lokacin ni yaro ne mai ƙwarin hadda an gane da kyau ko shine ma'anan gulaman hafizan fa hafiztu min zalika qur'anan kaseeran to daga wannan labarin da suke ba mu sai na haddace qur'ani mai yawa ta hanyarsa fantalaqa abi wafidan ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon sai ma'aifina ya tahi zuwa wajen manzon Allah fi nafarin min qaumihi a cikin wasu jama'a na mutanansa ma'ana sun je su ma su karɓo musulunci tare da shekin fa'allamahumus salata sai manzon Allah ya koyar da su sallah faƙala bayan wannan sai ce musu ya ummukum aqra'ukum wanda zai muku duimanci shine wanda yi ku karatu wa kuntu aqra'uhum wa kuntu aqra'uhum sai kuma na kasance ni na yi su karatu ma'ana dun na yi su harda lima kuntu ahfazu dan saboda abin da na haddace faƙaddamuni bayan an komo gida sai suka gabatar da ni fakuntu a ummuhum sai na kasance ni nake musu limanci wa alayya burdatul li saghiratun alhali ina sanye da wani wani nau'in me yake da suna zane ne da suke ce ma burda an gane da kyau ko jayi yace a hali a sanye da ni amma a larabcin zamani burda suna nuhin bargo amma a burda abinda suke nihi wani nau'in zane ne da suke damawa a lokacin zane ne wanda ke karami sosai yace na kasance ina da wani dan zane dan karami nawa safra'u balge fa kuntu idza sajadtu sai na kasance idan nayi sujada takashshafa anni a ma'ana bargon ko kuma zanen yana bayyana al'aurata fa qalat imra'atun minan nisa sai wata mata daga cikin mata ta ce waru anna aurata qari'ikum kurihe muna al'aurar mai karatun nan naku limamin nan naku fashtarau li qamisan umaniyan sai suka sai mini wata riga ta umman kasar umman fama farihtu bi shay'in ba'da al-islam farahi biha yace ko farahi bihi yace ban taba farin ciki da wani abu bayan musulunci kamar farin cikin da na yi da aka so mini wannan rigar wadda take suturta al'aurata gaba ɗai domin su a lokacin nasu kaya wahala suke musu fakuntu a ummuhum sai na kasance ni nake yi musu limanci wa anabnu sab'i sinina ina ɗan shekara bakwai au zamani sinina ko kuma ɗan shekara takwas ana ganewa da kyau ko ɗan shekara bakwai yana ma wasu sahabbai limanci ko kuma shekara takwas yana shakkar rawi ce shekara bakwai ko shekara takwas yana musulimanci an gani ko yanzu inda wannan lokacin ne da girman kai yana barin su girman kai bai barin su da wannan masallacin ma mutane sun kaurace mishi kai masallacin da dan jariri ke bada sallah wannan shine kenan hausawa ke cewa girman kai rawanin tsiya wannan shine kenan yana daga cikin siffar sahabbai ba su da girman kai in dai sun san kahi su to ba sa girman kansu zo su zamna a wurinka ka koya musu ko su bi ka a baya wannan shine kenan wannan hadisin malamai suke ce ya dullu dalilun ala jawazi imamati almumayyiz wannan hadisi dalili ne akan halaccin limancin wanda bai balaga ba an gane da kyau ko amma ya kasance mumayyiz wanda ake cewa mumayyiz shine wanda ya wuce shekara bakwai amma bai kai balaga ba idan ya balaga sai a ce mishi baligh idan bai balaga ba sai a ce mishi mumayyiz an gane da kyau ko in ya wuce shekara bakwai in kun bai wuce shi bai kai shekara bakwai ba za a ce masa sabi yaro karami مالك حدثنا النفيلي حدثنا زهير حدثنا عاصم الأهول عن أمر بن سلمة بهذا الخبر يابا ملابان ونن حديث قالت فكنت أأمهم في بردة موصلة سينا كسنتي إنا مسلمانتي أتكين ونزني ناوى موصلة وانديكي يا ججي أنغانيكو شيني ما أنا موصلة سي يتي فيها فتق ya kasance a zanen akwai hudununnuka shine fatkun fakuntu idza sajadtu sai na kasance idan nayi sujada kharajat isti sai isti ta tabayyana isti ko kuma isti shine dubura ma'ana sai bayana ya bayyana sai duwawuna su bayyana dan saboda karancin mi dan saboda zanen yayi karanta sosai حدثنا قتيبة حدثنا وكيء عن مسعر بن حبيب الجرمي حدثنا عمرو بن سلمة عن أبيه أنهم وفدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم سنزو وجم منزن الله فلما أرادوا أن ينصرفوا bayan sun musulunta za su komawa ƙalu sai suka ce ya rasulallah ya manzon Allah manya ummuna wa ya kamata ya muna limanci ƙwale ya ce aktharukum jama'an lil qur'ani wanda ya yi ku yawan hardan wanda ya yi ku yawan tara alqur'ani aw akhdhan lil qur'ani ko kuma wanda yake ku yawan hardan qur'ani qala yace falam yakun ahadun min al qaumi jama'a ma jama'atuhu sai kasance a cikin mutanen babu wanda ya tattara abun da na tattara ma'ana na yi su hadda da yawa qala sai yace faqaddamuni sai suka gabatar da ni wa ana gulamun alhali ina yaro wa alayya shamlatul li alhali ina sanye da wata 'yar abun sawa ta an gane shi ne ke sa'un kamar dai zanen shi kamar yadda muka gayi a can fama shahidtu majma'an min jarmin sai ya kasance babu wani taro da zan halarta na kabilar jarm illa kuntu imamahum face na kasance ni ne limamin su wa kuntu usalli ala jana'izihim kuma na kasance ina sallah ga gawawwakinsu ila yaumi hada har wannan magana har wannan rana da nake muku magana yace qala abu daud wa rawahu yazid ibn harun an mis'ari an mis'ar ibn habib al-jarmi an amr bin salima qala lamma wafada qaumi ila an-nabi sallallahu alaihi wa sallam lokacin da mutane na suka je wajen manzon Allah lam yaqul an abihi a riwayar shi bai ce daga ma'aikinsa ba wannan hadisan da guda biyu duka labari guda ɗaya ne shine akwai wanda daga cikin sahabbai da ake ce ma amru bin salama kabilar su da ake ce ma jarm suna da wani dan ƙauye nasu to ƙauyen su akan hanyar madina yake to sai ya kasance mutanen da ke tahiya madina su musulunta su ɗauko ilimi duk in za su wucewa suna tsayawa ƙauyen su su yada zango to sai ya kasance shi kuma amr bin salama yaro ne yana jin hirarrakin da suke yi in suka in suka yada zango wataran suna karatun qur'ani to duk abin da yi shi kuma yana da ƙwarin hadda sai ya haddace yanzu sai wataran mutanen ƙauyen suka yi baki akan za su je su musulunta sai aka je har da shi duka gaba ɗaya aka je a karɓo musulunci sun yi kwana biyu ana koya musu ibadu za su tahiya sai suka ce ya manzon Allah in lokacin sallah yayi waye kamata yi muna limanci sai ya ce musu ya ummukum aqra'ukum likitabillah yayi muku limanci wanda ya yi ku karatun Qur'ani yace da aka komo gida sai aka diba waye kowa tara Qur'ani ya ce sai aka lura ni na hitara ƙur'ani kuma lokacin ina ɗan shekara bakwai da suka ga wannan ba su yi wata wata ba suka ce to kai ne limaminmu yana ɗan shekara nawa ɗan shekara bakwai ya ce a lokacin bargo zane guda kawai ke gare sa kuma zanen karami ta yadda in ya duka ma al'aurarsa tana tana hutuwa ma'ana bayansa yana bayyana sai suka tattara kuɗi suka mi suka sai masa wata 'yan riga wadda zai rika suturta al'aurarsa ya ce har yanzu zancen da nake muku ni ne limamin ƙauyen namu duk inda muke inda 'yan ƙabilan mu suna tare da ni to ni suke gabatarwa don saboda biyayya ga umarni nawa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine kenan wannan yana nuna muna ko da yaushe mu kasance masu biya ga umarnin manzon Allah mun so ko ba mu so ba wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wannan shine kenan so da yawa in muka irin wannan hadisi na sha baku labarin abin da ya faru da ni to ina dan maimaita shi dan saboda baki da suke da suke zuwa shine a can lokacin da na zo ya mai a anguwanmu masallacin da muke sallah shine malamin da yake muna karatu da na zo na ci gaba da karatu wajensa to duk in babu limamin nan sai a limamin ma shi ce in babu nan in babu nan in rika ba da sallah to akwai daga cikin mamu wanda shi abin yana masa zahi wata an kare sallar asuba sai ce malam ina da magana ce to ina jin ka ce mi yasa in babu kanan sai a rika sa dan yaro yana ba mutane sallah alhali ga galattiza wannan da galattiza wannan da gemen su to lokacin akwai yaya na wanda shi ke riko na wanda shi kuma Allah yi sa masha Allah mutun ne yana karatu shi ma dan tare ma muke karatu a wurin malamin da gemen sa cikakken gemen sa yace ga ma yayan sa dan wanda shi ya kawo shi amma kuma sai a ce yaro shi zai shiga ya bada sallah a wannan lokacin sai yace masa yace masa to ita sallah gemen mutum ne ake kallo ko kuma abin da a cin kashi ne ake kallo sai ya yi shiru sai ce wannan yayan da kake masa wannan yaron da kake gani yana iya karantar da shi har sai ya mutu bai kare karatu a wajen yaron ba ya ce mishi a wannan lokacin to da yake Allah ya sa shi ma mutum ne mai zuciya mai kyau tun daga wannan lokacin shi ma ya koma yana girmama ne amma da da ya leko masallaci gini ke ba da sallah sai ya kwana ya je wani masallaci shi bai yarda ya sallah a bayan dan yaro ba kuma a lokacin hana balaga ba ma ban balaga ba amma dai girman kai shi dai sai dai wanda ya girme ma yake so ya shiga gaban shi kina wannan idan mutum ce zai girman kai zai asara mai yawa ka yi asara ta ƙiyayyen mutum kuma sannan ka yi asara ta ƙin bin umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ce haddasa na alƙa'anabi haddasa na anasun ya an ibn iyadin ha'un wa haddasa na alhaitha mubnu khalidin aljuhani المعنى قال حدثنا ابن نمير عن عبيد الله النافع عن ابن عمر أنه قال لما قدم المهاجرون الأولون لوكتن دا متانين دا سكي هجرة نفركو سكزو نزلوا العصبة sun sabka a wani wuri da ake ce ma asba wani wuri ne da yake kamin shiga madina qabla maqdamin nabi sallallahu alaihi wasallam kahin manzon Allah ya iso fakana ya ummuhum salimun sai ya kasance mai musulmanci shine salim maula abi hudhaifa maulan abu hudhaifa wa kana aktharuhum qur'anan kuma ya kasance duk ya hisu harda zadal haytham haytham ya qara wa fihi umar ibn al-khattab wa abu salama ibn abd al-asad wannan hadisin abin da yake nunawa jawazu imamati al-abdi yana nuna halaccin limancin bawa an gane da kyau ko wannan dukkanin shi na nuna al'ibratu bimafin ra'asi ko kuma al'ibratu bin ilmi laisa bima dunahu abinda ake lura a koda yaushe iliminka ake lura an gane da kyau ko wannan shi ne kenan kina a koda yaushe wajen ibada ilimi ake kallo ba shekaru ba ko matsayi ko daraja ko abin da ya kamata haka bawa ma in shi ya hiku shi ya kamata ya muku libanci mala yace haddathana musaddadun haddathana isma'ilu wa haddathana musaddadun haddathana maslama ibn muhammadin al-ma'na wahidun an khalidin an abi qilaba an malik ibn al-huwairith anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam qala lahu manzo Allah ya ce masa auli sahibin lahu ko wani ɗan uwa nasa ko wani aboki nasa idan hadarati salatu idan sallah lokacin ta yayi fa'adhina to ku yi kiran sallah thumma aqima sannan ku tayar thumma liya ummukuma akbarukuma sannan wanda yahi ku girma wa'ana babban cikin ku ya muku limanci wa fi hadithi maslamata qala wa kunna yawma idhin mutaqaribain fil ilm yace a lokacin mun kasance tsara ne a wajen ilimi an gane da kyau ko wa qala fi hadithi isma'il yace a hadisin isma'il qala khalid qultu li abi qilaba fa ayna alquran lokacin da na hadu wannan hadisin na cewa manzo Allah yace musu babban su wanda yi su girma ya musu limanci sai na ce to ina qur'ani me yasa ba a ce wanda yi su karatun qur'ani ba qala sai ce innahuma kana mutaqaribaini ai sun kasance tsara ne a wajen karatu shi yasa ba a kawo karatun ba sai aka kawo me aka kawo shekaru ana ganewa da kyau kenan wannan shi nuna martaba martaba ne idan aka lura wajen ilimi ɗai suke to sai a lura waye himi waye shekaru domin an yi tsammanin wanda yi shekaru ya himi ya yi cikar hankali kenan in babu in aka rasa in aka zamanto ɗai a wajen ilimi sai a koma a wajen shekaru yace haddathana usman ibn abi shayba haddathana husayn ibn isa al-hanafi haddathana al-hakamu bin abana عن إكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤذن لكم خياركم يمك ليمنتي zababbenku yayi muku ladanci zababbenku ma'ana wanda ya dace ya muku ladanci shine zababbenku ma'ana wanda yake an sansa da kyaukyawan ɗabi'u shine zababbe an gane da kyau ko wali ya ummukum qurra'ukum sannan wanda za su muku limanci ya kasance su ne wanda suka yi kowa yawan karatun Kur'ani ko kuma suka yi kowa iya karatun Kur'ani sai dai wannan hadisin bai inganta ba amma ma'anarsa tana da kyawu an gane da kyau ko alhadisu da'ifun lakin al'amala alaihi kamar da ke ka'ida ce wadda imamu tirmidhi yake yawan maimaitawa hadisin bai inganta ba amma haka ai haka abun nake a wajen ladanci ana so a zaɓi mutanen kirki wanda aka san su da ni da amana domin manzo Allah ya ce almu'adhdhinu mu'tamanun ko waye kuke da amana shine wanda yake da kyakkyawan ɗabi'u amma mu a ƙasar Hausa kishiyar haka ne ba mai ladanci sai wanda ya kare shashancin shi an gane da kyau ko sai wanda ya kare rayuwar shi ga ya kare rayuwar shi ga gwamnati yanzu an yi retret ba sarki sai Allah an komo masallaci da tabzi ko kiran sallah ma ba iya ba to kun gani sai ya nuna kenan kuskure ne amma a kasashen laraba kun ga ladanci ma sai an zaɓi ƙwararri wanda suke da shahada shine wani yake ba da labarin yana harami sai ya ga sai ya ga jami'an tsaro suna shigowa ana ta ashayi ashayi ashayi ya ga an kewaye wani babba ana ta gyara mishi hanya ya wuce ke yana wuce kewa gaba ya aza kabarta sallah zai sai ya ga ya kama mikro ya ce to yanzu ladani ne ake ma wannan girmama kamar shugaban kasa tukun wannan su sun girmama abin ne sun san mahimmancin abin ne wannan shine kenan a takaicen uwa masu girma a wajen al'amari na addini a ko da yaushe ka yadda wanda suke gaba su ne wanda suka hi sani a rayuwa ma ta musulunci gaba ɗaya ce daidai darajar ka daidai iliminka shi yasa imamu ali bin abi talib yake cewa الناس من جهة التمثال أكفاء أبوهم آدم والأم, حي والأم هواء وإن يكن لهم من أصلهم شرف يفاخرون به فالطين والماء yace mutane dangane da gangar jiki duk dai suke yace domin ma'aifinsu shine wa adam ma'aihiya wa hawa'u akwai wanda ba daga ta hanyar sai hito ba yace idan ma akwai abin da za su yi alfahari da shi shine ruwa da ƙasa domin da su aka halicci kakanmu annabi adam alaihi salatu wassalam sai ce mal fakhru illa li ahli ilmi innahum ala alhuda liman istahda adillau yace wake da abun alfahari in ba mu abota ilimi ba domin su ne ke nuna ma masu neman shiriya hanya a takaice dai wannan shine kenan a wajen limanci wanda ake gabatarwa wanda yake sanin alkur'ani da kuma hukunce hukuncensa wallahu ta'ala a'lam mali ce babu imamatin nisa'i babu mai bayani game da limancin mata ya halatta mace ta yi limanci ko bai halatta ba wannan shine abin da za mu gani akwai rikici sosai a dangane da wannan matsalar malaiti haddasana usman ibn abi shayba haddasana waki' ibn al-jarrah haddasana al-walid ibn abdullah bin jumai'in qala haddathatni jaddati وعبد الرحمن بن ابن خلاد الأنصاري عن أم ورقة بنت عبد الله بن نوفل أن النبي صلى الله عليه وسلم للي منظر الله لما غزا بدرا لوكة دياياك بدر قالت تتي قلت له سينتي مس يا رسول الله يا مأيكن الله إذن لي في الغزو معك ma'ana lokacin da manzon Allah zai je yakin Badr sai na ce masa kai mini izini in halarci yakin tare da kai umar ridu mardakum domin in riƙa jiyar maras lahiyanku la'allallaha an yarzuqani shahadatan don mai yiwa Allah ya azurta ni da in yi shahada kun gane mace ce ke ke roƙon a bata dama ta je mi ta je wajen yaƙi wasu na gudun yaƙin ita kuma tana mi tana neman me da suna a bata dama ta je qala sai manzon Allah ya ce mata karri fi baitiki ki zamna a gidanki fa inna Allah ta'ala yarzuqiki shahada domin Allah zai azurta ki da shahadar nan kawai manzo Allah yana bada labarin wani abu na gaibi ne to kuma haka abun zai kasancewa ki zamna a gidanki Allah zai azurta ki da shahada qala yace fa kanat tusamma ash-shahida to tun wannan lokacin ake ce mata shahida kun gani yana daga cikin sunaye wanda suke da kyau shahida an gane da kyau ko ko kuma ummu waraka shi ma yana daga cikin sunaye wanda ban ji ana yawan sa su ba sunaye ne masu kyau domin ga labarin limamiya ta horko ita ce shahida ko kuma ummu waraka qala yace wa kanat qad qara'at alquran ta kasance kuma ta karanta alqurani ma'ana yana nuhin ta ta sabke qur'ani ko kuma ta haddace sa dukkan shi yana dokan ma'anan fasta'zanatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kai wannan matar akwai son alkhairi yanzu bayan ba a bata damar ta ji yaki ba kuma ga wata bukata fasta'zanatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sai ta nemi izinin manzon Allah an tattakhidha fi dariha mu'adhdhinan akan ta sa mai kiran sallah a gidanta fa azina laha sai manzon Allah ya mata izini qala wa kanat dabbarat gulaman kinan manzo Allah ya mata izini ana kiran sallah gidanta mata na taruwa ayi sallah qala yace wa kanat dabbarat gulaman kuma ta kasance tana da me yake da suna wani yaro wani bawa wa jariyatan da wata baiwa da dabbarat huma an gane da kyau ko dabbara shine ake cewa al-itqu an dubur shine kace bawa na in na mutu kai ɗa ne shine al'itku an dubur kenan tana da bayu guda biyu mace da namiji sai ta ce musu in na mutu ku ɗiya ne an gane da kyau ko to dama hatsarin wannan me yake da suna shine kullum bawan sai ta fatan ka ne ka mutu ko domin kai mutuwar ka ita ce mi ita ce incin shi ko babu ko abin da yake inci daɗi to to kun ji yadda aka yi ahan fa asbaha yace faƙama ilaiha bin laili sai suka tashi zuwa gare ta daddare fagammaha bi katifatin sai suka makure ta da wani matashi an gane da kyau ko kamar yadda ku ga yan fim suna yi ko a danne mutum da matashi to haka suka yi mata hatta mata ta hase da ta mutu fa asbaha umaru sai umar ya wayi sahiya wa zahaba kuma suka tsere shine wa zahaba suka tsere suka kashe ta fa asbaha umaru sai umar ya wayi sahiya fa qama fi nasi sai tashi a cikin mutane fa qala sai ce man kana indahu min hadaini ilmun duk wanda ya san wani abu game da wa'annan mutanen ma'ana ya ji labarin su aw marra aha ko aw marra ahuma ko wanda ya gansu falyaji bihima to ya zo muna da su fa'amara bihima sai umar ya yi umarni fasuli ba sai aka tsire su domin nafsu bin nafsi ko wannan shine kutiba alaikum alqisasu fil qatla jayyid kenan in ka kashe kai ma za a kashe ka su ma aka tsire su fakana awwala maslubin bil madina sai su kasance su ne na farkon wanda aka tsire a madina da sunan haddi an gane da kyau ko? kushi yanda al'amarin kisa ya yi karanci a lokacinsu su ne na farkon wanda aka fara tsayar ma da haddi na kisa amma ana nuhin a cikin musulmai domin a lokacin manzon Allah an samu wani ba yahude ko ya kashe wata mata an tsaye mishi da haddi yace haddathana al-hasan bin hammad al-hadrami حدثنا محمد بن فضيل عن الوليد بن جميع عن عبد الرحمن بن خلاد عن أم ورقة دقى أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث بهذا الحديث والأول أتم wancan hadisin na farko shi ya hicika kala to sai dai a cikin wannan hadisin yace wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yazuruha fi baitiha manzo Allah kuma ya kasance yana ziyartar ta a gidanta wa ja'ala laha mu'adhdhinan kuma ya sanya mata limami ladani yu'azzinu laha da yake yi mata kiran sallah wa amaraha an ta'ummu ahla dariha sai kuma ya umurce ta ta yi limanci ga mutanen gidanta kala abdurrahman abdurrahman ya ce fa'ana ra'aitu mu'adhdhinaha ya ce ni na ga mai kiran sallanta shaikhan kabiran tsoho ne tugub-tugub an gane da kyau ko? kun san hikimar da ya samu za Allah ya sanya mata lada ne tsoho an gane ko? don saboda gidan mata ne ba hau gidan mata ba na hausa inda hausa suka sani kusa hausa da sun ce gidan mata suna nihin gidan gidan masu zaman kansu gidan karuwai kenan to da yake masallacin mata ne kenan kuma shi ladanci yana daga cikin sharaɗinsa na miji mace ba ta ladanci an gane da kyau ko to sai aka sa musu lada ne aka zaɓa musu tsoho wanda shi a mafi rinjayen zato sha'awarsa mai da suna ba ta da ƙarhi akwai ma wanda take tahiya kwata-kwata a takaice wannan hadisin abin da yake nunawa halaccin limancin mace domin wannan hadisan duka da muka kawo sahihai ne a fara samun farkon limamiya ita ce wa ummu waraka shahida ko in Allah insha Allah sai na sa wannan sunan in sa wannan sunan da niyyar Allah ya sa diyata ta zamanto ita ma mahaddaciyar Qur'ani domin shine shine muhimmancin sa suna in zaka sa suna ka sanya tare da guri zaka sa ma danka Abubakar sai ka sa a zuciyata zan sama ɗana abubakar don ya yi halin wa don ya halin abubakar an gane da kyau ko haka ake so kuma za ka ga dalilin niyan nan taka sai allah maɗaukakin sarki ya tabbatar maka da shi domin innama al'amalu bin niyyati al'umuri bi maqasidiha niyoyin mu allah yake kallo wannan shine kenan wanzu allah ya bata dama ta rika limanci bayan ta ma an samu aisha da ummu salama wanda a cikin matayen manzon Allah su ne suka yi kowace ilimi Aisha da Ummu Salama su ma sun an samu sun yi limanci ga mata to sai dai limancin mata ba kamar na maza ba ne ba za su shiga gaba ba su ina suke shiga tsakiya suke shiga kenan tsakanin matan suke shiga kuma sannan matan kawai za ta ma limanci banda me banda maza an gane da kyau ko ko da matarka ce ku ba za ta maka limanci ba ko da baka da hadda ka koyi kira'an nan ka rike ka rika rike qur'ani in so in ka kuskure ka rika gyara ma a cikin kai ka kuma kana kallo kana kuskure wannan shine kenan na'am na'am to ai kuma wannan baka ce kai ma baka so ai sallar ba ko baka so ai sallar ba kenan in ka ce a daidaita kenan gaba zai shiga ai ta kuma ta mi ta shayo baya ba dole sai ta yi nisa ba amma in kuma ka gane ma ta yi nisan nan to shi kenan domin kamar kura da karhe ne tana yiwa ta jayo ka ko ka jayo ta to amma ya an yi nisa kamin a jayo mai yiwa an tuna Allah wanda shi ne kenan shekarun baya shekara biyar ko kusan sun yi biyar an samu a turai da aka buɗe masallaci wai mace ce limamiya kuma masallacin maza da mata suna halarta mace ce limamiya kuma wajen sallar sahu maza da mata ake haɗewa wuri guda wakun musulmai an gane da kyau amma da yake musulunci allah ya ɗaura ga marmi kula da shi a ƙarsu bata cimma ruwa ba abin nasu bai jima ba ya tarwatse domin allah ne aka da musulunci amma da kiristanci to da ma wata mazhaba ma za a samu kuma abin ya ɗore ci gaba to amma da yake allah ya yi alkawali sai ya kare addininsa abin ya tarwatse daga baya suka shiri su kansu
mala ya ce babu rajuli ya ummul qawba wa hum lahu karihuna babu mai bayani akan mutunan da zai ma mutane limanci alhali suna kyamarsa an gane da kyau ko mutane ba su san ka musulmanci ya halatta ka musulmanci
حدثنا القعنبي حدثنا عبد الله بن عمر بن غانم عن عبد الرحمن بن زياد عن عمران بن عبد العارف عافري معافري عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول من ذا الله يكسنجينا تيوا ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة nau'in mutane guda uku Allah baya karban sallansu man taqaddama qauman wa hum lahu karihuna wanda ya shiga gaba dan ya jama mutane sallah alhari suna kyamarsa
wa rajulun ata salata dibaran da kuma wani mutum da ya zo ma sallah dibaran ai ba da huruji waqtiha bayan lokacin ta yami bayan lokacin ta ya wuce wa dibaru an ya'tiha ba'da an tafutahu dibaran shine ya zo sallan bayan lokacinta ya wuce bayan ta wuce sa ma'ana ana nuhin da gangan kenan amma domin idan da uzuri wannan kuma mun san haka uzuri ne wa rajulun i'tabada muharrarahu da wani mutum da ya bautar da bawan da ya yantar ma'ana ka yantar da bawa kuma sannan daga baya ka ce faufau kai baka yantar da shi ba ka maida shi a bautar wannan hadisin da ifi ne bai inganta ba mala ce illa shatrul awwal fa sahihun yanki na farko na wannan hadisin ya inganta menene yanki na farko yawwa wanda ya sha mutane sallah suna kyamarsa a kyama kala biyu ce
akwai alkarahatu shar'iyya wal karahatu ghairi shar'iyya kyama ta shari'a da kyama wadda ba ta shari'a ba kyama ta shari'a shine limamin da kuke kyama ba don komai ba sai don saboda wani nakasu da ya tattara da shi na al'amarin mi na al'amarin sallah
an gane da kyau ko shine karahatu shari'a amma haka kawai kaga ni wallahi malamin can bai birge ni wallahi an gane da kyau ko to wannan can kai ka sani mai yiwa ma wannan ya sa ka kwashi zunubi mai yiwa baka san waliyin Allah bane kuma manzon Allah ya ce kuma Allah ya ce mana adali waliyan fakad azantuhu bil harbi wanda yake yayya da majibinci na waliyina to ina masa shenar yaki an gane da kyau ko wannan shine kenan yana da kyau mu wanke zuciyarmu daga kyamar kowanne musulmi wannan shine kenan dai a takaice idan ya kasance kuna kyamarsa ne dan dalilin wani daga cikin nakasu da yake da na al'amarin sallah to wannan ba ku da laihi an gane da kyau ko sallarsa shi kuma Allah baya karbanta dan ya jagorance ku alhali ba ku ami ba ku so ana ganewa da kyau ko kawai misali mutum ne mai kuskure a cikin sallah kuma gwamnati ta ta dora sa shine mi shine limami an gane da kyau ko karara ko dan yaro ko dan yaro yaje yana karatu sai ya ce ka wancan limami bai iya karatu ba to in ya ja ku sallah ku sallah ku tayi amma shi ne amma shi ne tallasa ba ta yi ba ma ana samun wannan sosai an ɗami mahutun gindi kuma gashi nan karatun sai a hankali
mala ce babu imamati albarri walfajiri babi mai bayani akan limancin albar shine daga mai da suna albirri ne ai mutunan kirki mai biyayya ga allah walfajir daga alfujur ne ma'ana mai fajirci shine mai yawan sabo kenan babu mai bayani akan limancin mutunan kirki da mutunan banza حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب حدثني معاوية بن صالح عن الألاء بن الحارث عن مكحول عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة المكتوبة واجبة إتسلر فرلا واجبيت khalfa kulli muslimin bayan kowanne musulmi barran kana aw fajiran mutunan kirki ne ko mutunan banza wa in amila al kaba'ir koda ko a ce yana manyan laihuka an gane da kyau ko koda a ce yana manyan laihuka matukar dai shi musulmi ne to ya halatta ku yi sallah ami ku yi sallah a bayansa wannan hadisin da'ifi ne lakin al'amala alaihi alhadisu da'ifun lakin al'amala alaihi hadisin bai inganta ba amma haka ne in dai mutum musulmi ne to babu ruwanka da sabansa da kuma me da kuma rashin sabansa in dai ta kama bayan shi za ka yi sallah to ka yi me ka yi sallarka sai in ka samu wanda ya hisa to a wannan lokacin kuma me yake da suna ka yi a wajen wancan kin wanda zuciyarka ta hina tsuwa da shi shi ya himi shi yake alkhairi dalili kuma shine a lokacin sahabbai akwai wani tabi'i da aka yi da ake ce ma hajjaj bin yusuf a sakafi wanda yake yana ɗaya daga cikin 'yan ta'adda wanda suka yi ta'addanci wanda hatta daga cikin sahabbai akwai wanda ya azabtar kai ma ya yi dalilin kisan ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine kenan wanda kuma hatta yaƙi ma ya kawo a garin maka kuma musulmi ne ba kuma abu mamaki mahaddacin ƙur'ani yana ɗaya daga cikin ƙwararru a wajen hardan ƙur'ani duk inda ka taɓo masa sai dai ma ya ida maka kamar shaidanin aljani da zaka zo kana ma ruqiyya ka kamo wattaba umma ta tubi shayatinu ala mulki suleiman ka dallahi ma sai ya tada ka an gane da kyau ko to haka yake kuma shine shugaba a wani gari da aka nada a garin kufa amma duk da wannan shi suke bi a wajen sallar idi da wajen sallar juma'a busce ba za su yi sallah a bayansa ba dan saboda mi dan saboda musulmi ne sai dai yana mi yana sabo ne ana ganewa da kyau ko wannan shine kenan wallahu ta'ala a'lam mali ce babu imamatil a'ma shi yasa akwai ka'ida suke cewa man sahhat salatuhu sahhat imamatuhu man sahhat salatuhu sahhat imamatuhu duk wanda sallarsa ta inganta to limancin sama ya inganta domin zunubi kala biyu ne akwai zunubin da yake da alaka da sallah akwai zunubin da baya da alaka da me baya da alaka da sallah wannan shine kenan wannan mas'ala ce mai fadi sosai kuma akwai ka'ida mai zaman kanta akan wannan a gaba zamu gani insha Allah mala yace babu imamatil a'ma babi mai bayani akan limancin makaho حدثنا محمد بن عبد الرحمن العنبري أبو عبد الله حدثنا ابن مهدي حدثنا عمران القطان عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم للي من الله استخلف ابن أم مكتوم يا سنيا ابن أم مكتوم يا أم الناس ya rika yi ma mutane limanci lokacin da ya je wajen yaƙi wa huwa a'ma alhali shi ibnu ummi maktumin kin nan makaho ne kina wannan hadisi yana ashe ya halatta mi mai makaho yayi mi yayi limanci tare da cewa kuma akwai mai mi akwai mai ido malamai sun yi sabani kun san malamai ba su barin komai sai sun tattauna akan shi wai da limancin makaho da na mai ido ma wanne yi falala an gane da kyau ko to su rabu guda uku na farko suka ce alimancin makahu yahi yahi na mai ido dalilin su ai ga manzo Allah zai barin makka ko zai barin madina kuma ya sa makahu tare ga masu idanu an gane da kyau ko kuma suka ce bayan wannan makahu yahi mai ido natsuwa yahi mai ido khushu'i wal khushu'u lubbus salah shi kuma khushu'i shine asalin me shine asalin sa wa qumu lillahi qanitina ay khashi'ina an gane da kyau ko suka ce makaho yahi masu idanu natsuwa don shi mai ido yana iya kallon abubuwan yana sallah amma shi kuma makaho bai ganin komi an gane da kyau ko ta sai dai kuma ai Allah ya ce lakin la ta'mal la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fi sudur an gane da kyau ko kenan ba nan ne yake da suna mi ake cewa da wannan karin magana ba nan gizo ke saƙa ba an gani da kyau ko zuciya ce matsala wannan shi ne kenan to kenan ko da bai gani zuciya tana iya to shi ne sai malamai suka ce kenan kun ga wannan dalilin mun kayar da ku domin ba sai in babu ido bane ake nasuwa bayan wannan kuma suka ce ai ba ko da yaushe bane manzon Allah yake nada Abdullahi ibn Umm Maktum akwai lokacin da yana nan kun bai nada shi ba sai su kuma suka ce bayan haka mu dalilinmu na mai ido limanci shi ya cancanta da wanda ba ya ido shine li'annal basira a yatawakkan najata akthar min al'ama domin wanda yake mai ido yahi nisantar najasa hiye da me hiye da makaho makaho yana iwa yana hutsari hutsarin ya zo masa game ga wando wattaharatu miftahu salah an gane da kyau ko kenan su ma sun rama wannan shine kenan wasu kuma suka ce a'a dukkan su sawa'un la fadla li arabiyyin ala ajami la fadla li a'ma ala al-basir babu wani bambanci an gane da kyau ko kuma wannan ita ce magana mafi inganci tana ka samu makaho ma yayi mai ido tsafta ko ba haka bane na sha ganin su wannan shine kenan wallahu ta'ala a'lam mulike da wannan babin mali yace babu imamati za'ir babu bayani akan limancin wanda yazo ziyara ma'ana mutun ne yazo a wajen ku ko a masallacin ku ziyara ya halatta ku bashi dama yayi limanci حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا أبان عن بديل حدثني أبو أطية مولا منا وني مولا مني قال ياتي كان مالك بن الحويرث مالك بن الحويرث يا كسنتي يأتينا إلى مصلانا yana zo muna a wajen sallar mu haza wannan ma'ana sai ya nuna wurin fa uqimatis salatu sai aka tayar da sallah faƙulna lahu sai muka ce masa taƙaddam fasalli shiga kai muna sallah faƙala sai ce faƙala lana sai ce ƙaddimu rajulan minkum ku gabatar da wani mutum daga cikinku yusalli bikum yayi muku sallah wasa uhaddithukum lima la usalli bikum kuma zan ba ku labarin abin da yasa ni a matsayina na bako bazan muku bazan ja muku sallah ba sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naji manzon Allah ya kulu yana cewa man zara qauman duk wanda ya ziyarci wasu mutane fala ya ummahum to kada ya musu limanci wal ya ummahum rajulun minhum ya musu limanci wanda wani mutum daga cikinsu an gane da kyau ko amma malumai sun sun togace wannan hadisin da cewa ana nuhin in ba da izininsu ba an gane da kyau ko ko da yake shi wannan sahabin ya ɗauki abun akan itilati idan ka zo a ziyara a wani wuri to kai bai kamata kai musu limanci ba ko da ma sun baka damar kai shi a ra'ayinsa domin akwai masu wannan ra'ayin ko da sun baka damar kai limanci ka bar su dai su su yi limanci kun san dan me yasa suka ce haka dan saboda sahibud dar adra bima fihi mai ɗaki shi ya san inda yake masu yoyo ka zo da 'yan kayan ka saman kai an sa ka gaba ka ja sallah ka jawo musu suratul bakara wasu sun haɗi suna somewa daga cikin sallah to ai ka san ka ja musu matsala ko wannan shi ne kenan to shi yasa aka ce wanda yake 'yan asali ko masu masallaci ko wanda suke da wurin su ja sallah amma dai abin da yake magana mafi inganci shine in masu masallaci ko kuma wanda ka zo a wajen su suka baka damar ka jagoranci sallan to ya halatta kai haka domin a hadisin da muka gani a can baya ce illa bi idnihi sai idan mutunan ni shugaban ya baka izinin ka jagoranci sallah muna fatan abin da muka samu daidai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya gafarta muna muna ƙara tunatar da yawa akan cewa daura za ta ci gaba a gobe insha Allah kuma a gobe ne za a kammalawa kuma gobe akwai littafi da za a raba na dauran sun ce alfadulu lil asbaq wanda suka riga su za su samu littafin domin ba masu yawa ba ne kenan sai a yi sabko an gane da kyau ko jayyid assalamu alaikum subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullah karhe tara za a fara karatu zuwa karhe ɗayan Allah ya so na'am